إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحليه الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أتشي قبل كراتم من وانا مكرنتا من البركة مكرنتا ابن تيمية يومنا رانا alhamis wacce ta daidai da ranar 12 ga watan jama'a ula jira 1443 wanda ya daidai da ranar 16 ga watan 12 2021 miladiya yau karatu mu bangaren mustalawul hadis ne wanda muna karatu cikin littafin taisiru mustalawul hadis wallafar al-doktor mahmud ahmad al-tahan hafizahullahu ta'ala wanda wannan shine zai zamo darasinmu na goma sha tara a cikin wannan littafi a karatunmu na ƙarshe idan ba manta ba mun shiga magana akan almudallas ko a cikin fasali na uku wanda yake magana akan alkhabarul mardud da muke magana akan almardudu bi sababi saqtin min isnad khabar din da ake ake mayar da shi ba a karban sa ta dalilin faduwa da aka samu a cikin isnadi to mun gama bayani akan saqtun zahir da a ciki muka samu al-mu'allaq da al-mursal da al-mu'dal da al-munqati' sai muka shiga bayani akan as-saqtul khafi muka shiga magana akan saqtul khafi wanda akwai al-mudallas akwai al-mursalul khafi to muna magana akan al-mudallas ba mu kare ba mun yi darasin farko a ciki inda a ciki muka yi ta'arifin mai at-tadlis a lugha da istilahi sannan muka yi magana akan aqsamut tadlis أقسام التدليس أكو تدليس الإسناد أكو تدليس الشيوخ آه sannan muka yi bayani akan tadlisu taswiya tadlisu taswiya shi ma yana kama da yana kama da tadlisul isnad tunda tadlisul isnad wanda malin yi mana ta'rifin sa shine an yarwi rawi amman qad sami'a minhu ma lam yasma minhu min ghairi an yazkura annahu sami'ahu minhu shi tadlisul isnad yanda yake shine marwaici yayi ruwaya daga wanda ya ji hadisai daga gare shi amma sai ya ruwaito abin da bai ji daga gare shi ba ba tare da ya ambaci cewa ya ji daga gare shi ba tunda ya saba jin hadisai daga gare shi amma wannan hadisin da ya ruwaito ba a wajen shi ya ji shi ba amma kuma sai ya ruwaice shi daga wajensa da an ko abin da ya kama da haka kenan in ka gani sai ka ɗauka a wajen shi ya ji tunda ya saba jin hadisi a wajensa alhali wannan hadisin ba a wajen shi ya ji shi mai waji shi ne a wajen wani mai rauni bai sanya ambace shi to sai ya tadlisi ko wani dalili da zai sa ya tadlisi cikin dalilan da zamu ambata nan gaba wanda shi ake cewa tadlisul isnad wanda mun yi maganar sa a darasin da ya gabata to akwai mai kama da shi tadlisu taswiya shi kuma tadlisu taswiya yace huwa riwayatul rawi an shaykhihi ثم إسقاط راب ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر shine ruwayar marwaici daga malaminsa sannan sun isqatu rawin da'ifin sannan sai ya jefar da wani rawi mai rauni bai na siƙatai ne tsakankanin amintattu guda biyu laqiya ahaduhum al-akhar wanda ɗayansu ya haɗu da wani shi ba malamin zai jefar ba malaminsa ko wani abu zai yi ruwaya daga malaminsa amma zai yi wa tsakanin malaminsa da malamin malaminsa akwai wani mai rauni tsakankaninsu to amma sakamakon malaminsa ya yi zamani da malamin da wannan mai raunin sun haɗu da juna to sai in ya zo ya duba sai ya ga wannan isnadin malamina amintacce ne amma malamin malamina ba amintacce ba ne amma malamin malamina amintacce ne kenan tsakaninsu akwai wani rawi mai rauni amma kuma malamina ya taba haduwa da malamin malamina amma ba a wajen shi ji wannan hadisin ba idan zo sai ya cire wannan mai raunin in ka zo sai ka ga wani ne daga wani kuma in ka bi tarihi sai ka ga ai sun hadu da juna sai ka daidaita isnadin ka ga in ka kalle shi a zahiri sai ka ga amintacce ne ingantaccen isnadi ne to kaga an samu saktin khafi ɓoyayyen wato abin nan sakati shine ake cewa tadlisi wannan yana ana ce masa tadlisu taswiya to in ma mutum biyu ne ko uku kana ya ciccire su masu rauni sai ka tsatsame su matukar ka san wannan ya haɗu da wannan kawai matsalar wani ne ya ratsa tsakanin su mai rauni sai ka ciccire shi to ka daidaita isnadin in an gan shi a zahiri sai a ga isnadi ne sahihi amma kuma akwai matsala ciki to wannan shi ake cewa isnadu abin nan tadrisu taswiya wanda mun yi maganar sa a darasin har misali mun kawo a kansa to amfanin maimaita din da mutuna to za mu tashi gaba ta biyar yace tadlisu shuyukh da mu yi magana akan tadlisu shiyu a darasin da ya gabata mu yi wani kuskure da na kawo baitin mai biquniya wanda shi malam bai kawo shi ba ni ne na kawo shi inda mai biquniya yake cewa ma ata mudallasan naw'ani al-awwal al-isqatu li wa an yanqula amman fawqahu bi an wa an wasani la yusqituhu lakin yasif awsafahu bima bihi la yan'arif sai na ce cewa wannan ta'arifi na mai biquniya ko innan baitutuka na mai biquniya suna magana ne akan tadlisu shiyukh ba sa magana akan tadlisul isnad wannan kuskure ne daga baya na fahimci kuskuren kenan baitu mai kuniya daidai yake yayi magana akan duka tadlisin guda biyu yayi magana akan tadlisul isnad yayi magana akan tadlisul ashiyuh an gane inda yake cewa al-awwalul isqatu lish-shaykh nau'in tadlisi na farko shine ka jefar da malami inji mai baikuniya ya jefar da malaminsa sa wa an yankula amman fawqahu bi an wa an sai ya nakalto daga wanda yake sama da malaminsa amma sai ya amfani da an ko an an mai ainun ko an mai alif mai alhamza bi an wa an to anan wannan tadlisul isnad ne tunda in ya jefar da malaminsa ya nakalto daga na sama da shi kaga ya tadlisi a isnadi wannan tadlisul isnad ne shi kuma tadlisu shiyuk shine baiti na biyu yake nunawa wasani la yusqituhu lakin yasif awsafahu bima bihi la yan'arif shine wanda malam zai ta'rifi ana nau'in tadlisi na biyu ba zai jefar da malamin sa ba amma in yazo zai sifata shi da wasu sifofi da ba za a gane shi da su ba sai ba shi wata sifa da ba za a gane shi ba to shine wanda malam zai yi mana bayani shine tadlisu shiyukh din yace tadlisu tadlisu shiyukh alif ta'rifuhu yanda ake ta'rifin sa huwa an yarwiya rawi an shaykhin hadisan sami'ahu minhu shine maruwaici ya ruwaito hadisi daga wani malami a sami'ahu minhu wanda ya ji wannan hadisin daga malamin daga shehinsa ya ruwaito hadisi daga malaminsa kuma ya ji wannan hadisin tabbas a wajen malaminsa ya ji hadisin amma fa yusammiyahu wannan adafi ne akan yarwuya huwa an yarwuya kenan tunda muna da an yarwuya a can nan shi ma sai a zama adafi ne a kansu tunda muna da an nasu ba kenan kowanne sai zama mudari'in zai zama masu bi an kenan fa yusammiyahu aw yakniyahu aw yansibahu aw yasifahu duk kusa masa fata fata da ka fa yusammiyahu sai ya sai ya yi wa malamin wani suna aw yakniyahu ko ya masa alkuniya aw yansibahu ko ya danganta shi ko zuwa ga wani gari ko wata kabila ko wani abu aw yasifahu ko ya sifata shi bima la yu'rafu bihi da abin da ba a sanin sa da shi ba a gane shi da shi kai la yu'rafu domin kada a gane shi din dan shi bai son a gane shi dan an gane shi bai wa a karban hadisin an gane in ka duba ulumul hadis shafi na 66 ya ya ambaci wannan ta'arifin shi wannan bai bai jefar da malamin amma in yazo sai sai sai ya lullube shi da wani sunan da ba a san shi da shi ba ko ya yi masa wata alkuniya da ba a san shi an san shi da abu abdullah ko an san shi da abu dawud sai ya kira shi abu abdullah kun gane alhali kuma duka yana da ɗiya masu wannan sunan kaga sai ya bashi alkuniyar da ba da ita ya shahara ba ko ya danganta shi zuwa ga abinda aka saba ana danganta shi ne da kabilarsa sai ya danganta shi da garinsu ko an saba danganta shi da garinsa sai ya danganta shi da kabilarsa ko wani abu irin wannan kaga a cikin abin da ya ba wai ƙarya yi ba amma ya faɗi abin da ba ba da shi malamin ya shahara ba ko ya sifata shi da da wata sifar da ba za a gane shi da ita ba sai ya faɗi sifar sa do sifa wata sifa ya sifata shi da wata sifar da ba a san shi da ita ba me yawa wata sifa ce da sai ka gan shi zaka santa to kai baka taba ganin shi ba ballantana ka san wannan sifar ba yace misaluhu misalin irin wannan tadlisin aulu abubakar bin mujahid ahda immatul qurra misalinsa fadar wani ana ce masa abubakar ƙaulu abubakar bin mujahid fadar abubakar bin mujahid wanda ɗaya ne daga cikin jagororin ƙira'a suna cewa shi ne farkon wanda ya fara istilahin ƙira'o'in nan guda bakwai ƙira'o'in nan guda bakwai shi ne wanda ya fara ɗora su akan istilahi na ƙira'o'i guda bakwai huwa awwalu man istalaha al-qurra'u saba wato qurra din nan guda bakwai da haka malamin ƙira'a ne sunansa Ahmad bin Musa bin al-Abbas ya rasu a shekara ta 324 to yake cewa haddathana abdullahi bin abi abdullah haddathana abdullahi bin abi abdullah wanda ya bamu wannan hadisi shine abdullahi dan gidan baban abdullahi yuridu bihi wanda yake nufi da shi abubakar bin abi dawud as-sajistani yana nufin abubakar bin abi dawud as-sajistani abinda aka san shi abubakar bin abi dawud an gane amma shi da yazo sai ya ce masa abdullahi bin abi abdullah kuma haka ne sunansa abdullahi amma ya fi shahara da abubakar alkuniyansa abubakar ya fi shahara da wannan kun gane amma sunan shi abdullah babansa sunansa suleiman shine abu dawud wanda muka sani mai littafin sunan shine babansa sunansa suleiman bin ash'as bin al-ash'as amma ya fi shahara da abu dawud shi kuma da yazo sai ya masa alkuniya da abu abdullah kaga baban abdullahi ne ai tunda yana da dan abdullahi haddasana abdullahi wani abubakar kenan yake nufi amma bai shahara da abdullahi ba da abubakar ya shahara amma sai kira shi da sunansa na asali shine abdullahi sai kuma yace bini abi abdullahi maimako yace bini abi dawud in ya faɗa haka za a iya ganewa sai sai lullube sai masa wata alkuniya bini abi abdullah yana nufin yace yuridu bihi ababakar bini abi dawud as-sajistani abdullahi sunansa abdullahi bin suleiman bin al-ash'as as-sajistani wanda ya rasu a shekara ta 316 to shi wannan abubakar bin abi dawud wanda ana ya lullube mana shi yace abdullahi bin abi abdullah malamai sun soke shi kamar imamu da qutni yana cewa siqatun kasirul khata siqa ne amma yana yawan kuskure fil kalami alal hadis in har zai yi magana akan hadisi to yana yawan kuskure to kaga yana da rauni shi yasa sai ya masa wannan lullubin tugurmus din ya lullube shi dan kada kada a gane shi to wannan shine ake cewa tadlisu shiyo mun gane misalin sa a gaba ta shida yace hukumu tadlis hukuncin tadlisi alif amma amma tadlisul isnad amma abin da ya shafi tadlisi na isnadi fa makruhun jiddan wannan makruhi ne kwarai zammahu aksarul ulama da yawa daga cikin malamai sun zargi tadlisul isnad ya ce wa kana shu'batu min ashaddihim zamman lahu wanda shu'ba yafi duka yafi yau malamai tsananin zargi game da tadlisul isnad shu'ba bin al-hajjaj kenan tabi'i ne ya rasu a shekara ta 160 yace shu'ba yafi duk malamai tsanani wajen zargin tadlisi tadlisul isnad فقال فيه أقوالا يا فدي مغانغانو da dama akan tadlisul isnad min ha daga cikin maganganun da yi yana cewa at-tadlisu akhul kadhibi tadlisi dan uwan ƙarya ne wa da ƙani ne su da ƙarya to kaga nan akwai akwai ya zafafa sosai ba wa amma tadlisu taswiya amma abin da ya shafi tadlisu taswiya fa huwa ashaddu karahatin minhu to shi kuma yafi tsananin karhanci fiye da wanda ya gabata hatta qala al-iraqi har sai da al-iraqi ce masa abul fadl zainuddin abdurrahim bin al-husayn al-iraqi ya rasu a shekara ta 806 yake cewa shi al'iraƙi ɗina cewa innahu ƙadihun fi man ta'ammada fi'ilahu fi man ta'ammada fi'ilahu tadlisu taswiya yana kawo matsala ga wanda ya gangancin aikata shi in aka san mutum ya yi shi ne da gangan to zai kawo masa matsala wajen a karɓi hadisinsa ko ka a karɓa zai shiga daga cikin zargi malaman jarhu wa ta'dil za su samu abun fallasa a gare shi duk wanda ya wannan to kaga akwai zargi game da game da wannan jim wa amma tadlisu shuyukh amma abin da ya shafi tadlisi na malamai wanda muka yi magana anan wanda muka yi gabar da muke magana akan ta a yanzu sai ce fa karahatuhu akhaffu min tadlisil isnad to karhancin sa yafi sassauci fiye da tadlisi na isnadi shi ma makaruhi ne amma yana da dan sassauci me yasa li'anna al-mudallisa lam yusqit ahadan domin mai tadlisin bai bai jefar da kowa ba wa innamal karahatu bi sababi tadyi'il marwi anhu yace karhancin kawai ya faru ne ta sababin tozarta wanda ya ruwaito daga gare shi da yayi me ya tozarta shi ma'ana ya lullube shi ya ki bari a gane shi da sifar da aka san shi da ita wa tau'iri tariqi ma'rifatihi ala sami da kuma batar da hanyar gane wane ne ga mai sauraro sai mai sauraro idan ka zo ka ji an ce abdullahi bin abi abdullah za ka yi ta bincike wane ne wannan ka koma littattafai na rijalul hadis ka yi ta bincike ka kasa samun shi ka kasa gane shi to kaga ya baka wahala amma inda ya ce abubakar bin abi dawud kaga da cikin sauki ka san wane ne baka bukatar sai ka je ka yi bincike amma da ya ce abdullahi bin abi abdullah kaga za ka je ka yi ta neman wane ne wannan mai wa ka je ka ci karo da wani mai wannan sunan ka yi tsammanin shi ne ba shi ba ne to kaga ya batar da hanya ga mai sauraro ya batarwa mai sauraro hanya sannan ya ce wata tarifin halu fi karahatihi bi hasabil gharadil hamili alaihi sannan halin karhancin zai sassaba da gwargwadon manufar da ta sa aka yi tadlisin domin kowa in zai yi tadlisi yana da manufarsa wata manufar ta fi wata muni shi yasa ya ce a gaba ta bakwai ya ce al'agradul hamilatu ala tadlis manufofin da suke ɗora marwaici ya yi tadlisi su ne kamar haka alif al'agradul hamilatu ala tadlisi shiyuhi arba manufofin da suke sawa a yi tadlisi na ashiyuh manufofi ne guda hudu suke janyowa a yi haka wahiya wanda su ne da'afu shaikhi au kaunuhu gairu siqa raunin malamin ko kuma kasancewarsa ba amintacce ba idan ka zo ka ga malamin ka ba amintacce bane kuma kana son ka yi hujja da hadisin kana son ka yi hujja da hadisin ko wani abu irin wannan to sosai ka yi tadlisi dan kar a gane malamin balantana a ƙi karɓan hadisin na biyu manufa ta biyu da take sawa a yi tadlisi shine ta'akhuru wafatihi bi haisu sharakahu fi sama'i minhu jama'atun dunahu jinkirin rasuwar malaminsa sa ta yadda za a samu wata jama'a wadda ba su kai shi matsayi ko shekaru ko ilimi ba su yi tarayya da shi a wajen wajen ruwaya a wajen wannan malamin to idan ya tashi ya ga hada yara sun yi ruwaya tare da shi a wajen malamin alhali shi babban malami ne ko kuma ɗalibai ɗalibansa ma sun yi ruwaya a wajen malaminsa su ma zai zama da shi da ɗalibansa duka suna ruwaya a wajen malami a wajen malami ɗaya to idan ya zo shi kuma bai son a fahimci haka dan kar hakan ya dan rage masa aji to sai ya tadlisi to haka ita ma wannan marufa ce mara kyau saboda akwai malamin da zai dade bai rasu ba akwai ya kai shekara 100 bai rasu ba to kai kuma ka fara sauraron hadisi a wajen tun yana dan shekara 20 misali kai ma lokacin shekarunku ba wani tserayya tsakaninka da malamin ba to malamin sai yi dogon rai sai ɗalibanka su taso suna ruwaya wajen malaminka su ma tunda malaminka yana rayu maimakon su samu hadisi da sun ji kace hadisin a wajen wani da ji su ma sai su tsallake ka su je wajen malamin su jiwo hadisi saboda isnadin su ya zama ali to idan ya fahimci haka in ya zo sai ya ki ba su malamin sai ya tadlisi da ya su iya gaya musu malamin za su je wajen shi su yi riwaya tunda yana rayu sai ya yi tadlisin malamin dan kar su gane shi wannan ma yana janyo a yi tadlisi in ya ga ɗalibansa ko kuma ɗaliban sun kewaya wajen malamin sun yi ruwaya a wajen malaminsa shi ma to idan ya zo sai yi tadlisin malamin don kar a fa'inci yana ruwaya a wajen malami ɗaya tare da wanda ba su kai shi ba shi ne ma'anar ta'akur wa fatihi jinkirin rasuwar malaminsa ba haisu sharaka hufis sama'i ta yadda za su yi tarayya da wato za a samu jama'atun dunahu wata jama'a wadda ba su kai shi ba matsayi ko ilimi ko wani abu su yi musharaka da shi fi sama'i minhu wajen jin hadisi daga wajen wannan malamin to wanda shi ma yana sa mutum yayi tadlisi tadlisu shiyukh ya lullube malamin manufa ta uku sigaru sinnihi wato karancin shekarun malamin bi haisu yakunu asghara min rawi anhu ta yadda malamin zai kasance shekarunsa sun fi kaɗan fiye da wanda ya ruwaya daga gare shi malamin ka ya fi ka kananan shekaru tunda ana samun watakila kai kana zaune a gida shi kuma wannan ɗalibinka ne ya je wasu gure da ya yi rihla ya yi yawace yawace ya jiyo hadisai wanda kai a nan gida baka ji su ba sai ya dawo kuma ya ɗalibanka ne ya kafi shi shekaru to kuma kana buƙatar waɗannan hadisa sai ka yi ruwaya daga gare shi kenan yanzu kaga kafi shi shekaru ko wataƙila ma almajirinka ne amma kuma ka yi ruwaya daga gare shi to kuma in ka zo baka son a gane ka yi ruwaya daga wanda ka fi shi shekaru ko kuma wanda ɗalibinka ne ma watakila to in ka zo sai ka yi tadilisin malamin sai ya yi tadilisin malamin sai ya faɗe shi da wasu sifofi da ba za a gane shi da shi ba ko ya masa wata alkuniya ko na bi irin wannan dan kar a gane yana ruwaya daga wajen malamin da bai kai shi shekaru ba shine ce sigaru sunnihi karancin shekarun malami suna sawa a yi masa tadilisi manufa ta hudu kasaratu ruwayati anhu ya zamo ya yawaita ruwaya daga wannan malamin to shi ma yana sa ya masa tadlisi zama ya rawaito hadisi da yawa daga gare shi duk in zai koro hadisi dai haddasana wani haddasana wani haddasana wani ya ji duk hadisan ka kai na wani ne to wannan sai ya sa sai ya rika yin alkuniya ko ya masa wani lokaci ya canza masa suna wani lokaci ya faɗe shi da wata alkuniya da bai saba an batan shi ne a ji dai yana dan caccanza sunayen kada ya zama kullum suna ɗaya ke kira kun gane ko to wannan manufar ta fi ɗan dama dama fiye da saura saboda shi bai son kullum a yi ta jin suna ɗaya kawai yake ambata abu dawud da abu dawud abu dawud to sai ya rika canza wani lokaci ce abi abdul abu abdullah wani lokaci ya kira shi da sunansa na asali suleiman wani lokaci haka dai zai ta caccanza to in ka zo kai da ba ba ido gare ka ba sosai sai kai ta ganin sunaye daban-daban alhali kuma duka mutum guda ne to shi ma wannan wani nau'i ne na tadlisi yace fala yuhibbu al-iksara min zikri ismihi ala suratin wahida sai zama baya son ya yawaita ambatan sunan malamin da sura daya to sai ya rika caccanza surorin suna wani lokacin alkudiya wani lokacin suna wani lokacin alkudiya ma ya canza ta wani lokacin ambace lakabi wani lokacin ya danganta shi da garin su wani haka dai ko kabilansa ya rika caccanza suna to shi ma yana sa ayi tadlisi tadlisu shiyukh ba al'agradul hamila ala tadlisil isnadi hamsa su kuma manufofin da suke sawa a yi tadlisin isnadi su kuma guda biyar ne wahiya wanda su ne kamar haka tauhimu uluwil isnad ka sawa mutane wahamin cewa isnadin ka maɗaukaki ne isnadin ka ali ne tuna mun san cewa a duk lokacin da mazajen hadisi suka yi karanci isnadi yana ƙara ɗaukaka haka mai baikuni ya ce wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa didduhu dhaka alladhi qad nazala a duk lokacin da mazajen isnadi suka yi karanci sai ya ɗaukaka kishiyarsa kuma shine in suka yi yawa sai ajin sai ya sauka sai ajin isnadin ya sauka isnadin da ya zo mutum biyar ne tsakaninka da manzan Allah ya fi ɗaukaka fiye da wanda ya zo mutum shida ne ko bakwai tsakaninka da manzan Allah an gane to idan mutum yana son isnadin sai ya zama ali to sai yi tadlisi tadlisul isnad ya ga wasu masu rauni ranke ranke haka sai ya ta ciccire su tsakanin wani da wani ai suna ruwaya amma ga wani tsakanin su kai bari in ce da wani tunda ba ganewa za a yi ai tunda wani da wani sun haɗu to akwai wani tsakiyar su to bari in cire wani to da yan an zo za a ga tunda wani yana ruwaya wajen wani ai ba za a gane ba sai ka yi tadlisu taswiya mm ko mutum yayi tadlisi tadlisi da wanda aka sani wanda muka ambata tadlisul isnad tunda ka taba ji a wajen shi sai ka roci hadisin da ba a wajen shi ka ji shi ba nan ma kaga kayi tadlisul sai ka yi ruwayar hadisi a wajensa amma ba a wajen shi ka ji hadisin ba to tun mutane in sun zo tun da ka saba ji a wajen shi sai a ce to ba za a gane ba shi ma wannan alhali wannan hadisin ba a wajen shi ka ji shi ba to son ka sa wa mutane wahamin isnadin ka ali isnadin sa ali ne shi ma yana sa a yi tadlisul isnad saboda ka rage wa isnadin ka mai yawan mutane mun fahimta wanda wannan yana sa isnadi ya ɗaukaka na biyu fawatu shay'in min alhadisi an shaykhin sami'a minhu alkasir shi ma tafiyar da wasu abubuwa wasu daga cikin hadisai wanda daga malamin da ya ji hadisai da yawa daga gare shi kamar irin wancan da muka ambata ya ji hadisai da yawa daga wajen wani malami to yana son ya rage yawan hadisan da ya ji daga wajensa to sai ya rika share shi a cikin isnadi sai ya rika share shi maimakon ya ambace shi sai ya tsallake shi ya ambace na gaban shi musamman in ya in yana ji daga wajen wannan malamin da in gane ko yana ji daga wajen wancan malamin amma kuma ba a wajen shi ya ji wa'annan hadisan ba to sai ya ta share malamin saboda ya rage yawan abin da ya ji daga wannan malamin kun fahimta shi ma yana sawa a yi tadlisul isnad sannan dalili na hudu na uku da na hudu na isnadi ne mun shiga na isnad malam kana bacci lokacin mashiga harful ba tadlisul isnad muke magana mun gama na shiyukh guda hudu ka dawo ka ka farka to sai na uku na hudu na biyar suna tare su kuma su ne al-aghradu thalatha al-ula al-mazkura fi tadlisul shiyukh manufofi guda ukun farko da aka ambata wajen tadlisul shiyukh ukun farko su ne da'afu shaykhi aw kaunuhu ghayru siqa raunin malamin ko kasancewansa ba amintacce ba yana sa a share shi a yi masa tadlisi tadlisul isnad wa ta'khuru wafatihi bi haythu sharakahu fi samai minhu ko jama'a jama'atun dunahu ya zama wasu jama'a sun yi tarayya da shi wajen ruwa wajen wannan malamin in yazo sai ya masa tadlisi ko kuma sai garu sinnihi karancin shekarunsa sai ka dauko inan guda uku sai ka hada da wa'annan biyu sai ya zama biyar din sun cika kun gane to wannan sune manufofi da suke sawa a yi tadlisi na takwas asbabu zammil mudallis sabubban da suke janyowa a zargi wanda ya yi tadlisi malamin da yake yin tadlisi salasatun wahiya sabubba ne guda uku wanda su ne kamar haka na farko ihamus sama'i mimman lam yasma minhu sawa mutane wahamin cewa ya ji daga wanda bai ji daga gare shi ba sai ya sa maka wahamin cewa ya ji ta hanyar amfani da an ko an da izo ya ce an fulan ko ya ce an fulan baka iya gane a wajen shi yaji ko ba a wajen shi yaji ba don kaga zai sa ma mutane wahami sai ya nuna maka kamar ya ji a wajensa amma kuma ba a wajen shi yaji ba amma bai yi amfani da salon kuma da zai yi karya ba ya ce daga wani an fulan to wannan wahamin da ya sa wa mutane shi zai sa a zarge shi kun gane ko me yasa zai sa wa mutane wahami ya fito sarari ya ce ya ji mana ba na biyu uduluhu anil kashfi ila al-ihtimal ya karkace daga yayi wa mutane duhu ya tafi zuwa ga abin da yake akwai ihtimali maimakon ya ce sami'tu yana cewa sami'tu ai diya yayi wa mutane matsala sai ya bar wannan sai ya koma yana an fulan qala fulan an gane ko yanzu ya karkace daga al-kashf anil kashfi daga yayi wa mutane duhu da yana cewa sami'tu shikenan ai magana ta kare tun an san ba makalici ba amma iya shiga yana an kala kaza to nan sai ya zamo mai abin nan ya kai mutane zuwa ga ihtimali tunda idan ya ce an to zai iya wa ya ji zai iya bai ji ba kun gane to maimakon ya faɗi abin da babu ihtimali ya yaye wa mutane duhu to sai ya faɗi abin da zai sa su cikin ihtimali mai wa ya ji mai wa bai ji ba to shi ma wannan zai janyo masa zargi jim علمه بأنه لو ذكر الذي دلث عنه لم يكن مرضيا مثلا يدي da yake da ita cewa inda zai ambaci wanda ya tadlisi daga gare shi ba zai zama yardadde ba malaminsa ba yardadde ba ne to ya san cewa in ya ambaci sunan shi to ba za a karɓi hadisin ba saboda rauninsa ko rashin azararsa ko wani dalili irin wannan to in ya zo sai ya tadlisi don kar a gane shi to shi ma wani ai abin zargi ne wannan shi ma abin zargi ne ka duba ya ce raji alkifaya shafi na 358 na tara hukumar ruwayatul mudallis hukuncin ruwayar malami mudallisi mai hukunci a karba ana karba ko ba a karba ya ce ikhtalafal ulama'u fi qabuli ruwayatul mudallisi malamai sun yi sabani wajen karbar ruwayar malami mudallisi ala aqwalin akan maganganu da yawa da suka yi sun yi maganganu da yawa akan wannan ashharuha qawlani mafi shahara cikin maganganun magana biyu alif ta farko raddu riwayatul mudallisi mutlaqan a mayar da ruwayar mudallisi gaba daya wa in bayyana sama ko da ko ya ce ya ji kawai ai watsi da hadisinsa ko ya ce ya ji ka a karba suka ce li'anna tadlisa nafsahu jarhun domin shi tadlisi karan kansa rauni ne yana yi wa marwaci rauni in an zo wajen jarhu da ta'adil wanda yana sa a yi wa mutum rauni a abin nan a nuna cewa wannan malamin mudallis ne yana tadlisi kaga shi kansa ma wani nau'i ne na falla abin nan na zargi na fallasa wa hadha ghairu mu'tamad amma yace wannan maganar ba ita ce abin dogaro ba in ji malam cewa duk wanda yake mudallis ne in an garwa yansa ayi watsi da ita ko da yace sami'tu to wannan ba shine mu'tamad ba ba التفصيل magana ta biyu da malamai suka yi shine a yi tafsili wa huwa sahihu wanda wannan magana ita ce mafi inganci kun gane na farko in sarraha bis sama qubilat riwayatu in ya fito sarari ya ce ya ji same ito kun gane ko abin da ya kama da haka to ana karɓar ruwayansa ai in ƙala same ito in ya ce na ji au nahwa ko abin da ya kama da wannan mubila hadisu to za a karɓi hadisinsa na biyu wa illam yusarrih bis sama idan bai sarraha cewa ya ji ba lam tuqbal ruwayatu to ba a karɓar ruwayansa kamar iya amfani da an ko wani abu irin wannan ai in ƙala an idan ya ce an wa nahwa ko abin da ya kama da haka lam yuqbal hadisuhu to ba a karban hadisansa mun fahimta kira wannan shine abin da yake sahihi duk wanda aka san shi da tadlisi in yace sami'tu ko abin da ya kama da haka ana karba amma yace an to ba a karba ko abin da ya kama da wannan sai gaba ta goma ta karshe ko ta kusa da ta karshe bima yu'rafu tadlis da me ake gane tadlisi ta wace hanya ake gane malamai suke bi su gane an yi tadlisi ya ce yu'rafu tadlisu bi ahdi amraini ana gane an yi tadlisi ta ɗaya daga cikin al'amura guda biyu na farko ikhbarul mudallisi nafsahu idza su'ila mathalan shi mudallisin da kansa ya bayar da labari idan an tambaye shi alal misali ya ce eh nan tadlisi ne kama jara libin uyaina kamar da ya gudana game da sufyan bin uyaina wanda mun ambace shi a baya a darasin da ya gabata lokacin da ya ce anis zuhuri ruwayar hakim daga ali bin khashram wanda yake cewa imamu abin nan sufiyan sauri ya ce da mu anis zuhuri faƙila lahu sai aka ce da shi sami ta homina zuhuri ka ji wannan hadisin daga zuhuri ƙala la ya ce a'a wala min man sami a homina zuhuri ban ma ji shi daga wanda ya ji shi daga zuhuri ba ya ce haddasa ne abdulrazak amma amar anis zuhuri kaga sai ya faɗi da kai faɗa da kansa to kaga ta wannan hanyar mutum ya faɗa da kansa ce wanda ya gaya min hadisin shine Abdulrazzaq shi kuma ya ji daga Ma'mar shi kuma Ma'mar shine wanda ya ji shi daga Zuhri amma shi da yazo duk sai ya share wa'annan ya share Abdulrazzaq ya share Ma'mar yace ani Zuhri kun gane kenan mai tadlisi wani lokacin aka tambaye shi to kaga in yace eh a wajen shi ya ji kaga zai yi ƙarya kuma ana gane yayi ƙarya an daina karban hadisin sa kenan hadisin sai ya zama maudu'i daga dole ya bayani dole ya bayani ba na biyu nassu imamin min aimati hadha hadis a samu wani imami daga min aimati hadha shan a samu wani imami wani jagora daga jagororin wannan sha'ani na ilimin hadisi ya nassanta akan cewa nan an yi tadlisi kowa ne yana tadlisi ko wannan hadisin hadisi ne mudallas a samu nassi bina'an ala ma'rifatihi dhalika min al-bahth wa tatabbu gini akan masaniyar da ya samu game da wannan ta dalilin bincike da bin diddigi sai ya gano wannan rawun mudallis ne ko wannan hadisin mudallas ne mun fahimta to ta wayannan hanyoyin guda biyu ake ake ganewa na sha ɗaya na ƙarshe ashharul musannafati fi tadlisi wal mudallisin mafi shaharar littattafai da aka wallafa game da tadlisi da masu yin tadlisi ya ce hunaka musannafatun fi tadlisi wal mudallisi na kasira akwai littattafai da yawa da aka wallafa wajen abin da ya shafi bayani akan tadlisi da masu yin tadlisi littattafai masu yawa ashharuha mafi shahara daga ciki a alif na farko salasatu musannafatin al-khatib al-baghdadi wasu wato wallafe-wallafe littattafai da aka wallafa guda uku na al-khatib al-baghdadi wanda duka yayi su ne akan wannan akan wannan banga akan wannan abin nan akan tadrisi wahidun fi asma'il mudallisi guda ɗaya daga ciki yayi shi ne akan sunayen malamai masu tadlisi ya jero sunayen su a ciki tare da bayani akan su wasmuhu wanda sunan wannan littafin at-tabiyin li asma'il mudallisi bayani da bayyanawa game da sunayen mudallisai a duba alkifaya shafi na 361 wal'akharani na biyun kuwa sauran guda biyu da ya yi afara da kullum min humali bayani nau'in min anwa'i tadlis sai ya kaɗe ta kowane daga cikinsu da bayanin wani nau'i daga cikin nau'ukan tadlisi haka shi da ta tafai guda uku ya yi tafai guda uku ya duka a cikin alkifaya ɗin juzi'i na abin nan shafi na 357 shi ma ya ambaci wannan ba na biyu attabiyun li asma'il mudallisi shi ma sunansa ɗaya da wancan amma shi wanda yi shi li burhanuddin bin halaba wanda yi shi mai wannan sunan burhanuddin bin halaba ya ce waƙar tobi at hazihin risala wanda wannan risala ita ma an buga ta yanzu ka nema za ka same shi jim na uku ta'arifu ahli taqdis بمراتب الموصوفين بالتدليس سنة لتافين تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس للحافظ بن حجر الأسقلاني نحافظ ابن حجر نشما قد طبعت أيضا ما wannan shi ma wannan littafin an wallafa shi shi an buga shi to wannan littattafai a cikin su zaka je ka samu ƙarin ilimi akan abin da ya shafi at-tadlis wal mudallisin da wannan muka zo karshen gabar insha Allah in muka zo sai mu tashi al-mursalul khafi a darasi mai zuwa da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kurakure Allah ya fi mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah